الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه منا زام فار درسي نتيجة مالكية لتالي مختصر الخليل يوم ya kama alhamis ɗaya ga watan rabiul awwal hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da bakwai ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya muna cikin babu jihad ko muna kan gaban wa in mata inda na famaluhu fai'un muna magana akan kafirin amana ma'ana kafirin da ya zo aka ba shi amana ba da amanan kala biyu ne akwai ba da amana na zaman dindindin yana so ya zauna a cikin musulmi amma yana so a bar shi ya addini shi shi ma ƙulla amana ne akwai amana kuma na zuwa na washin gadi na zuwa lokaci ya zo yana so ya danyo wasu harkokin shi a garin a ba shi amana zuwa lokacin da zai gama harkokin shi ya bar gari to shi wannan kafirin da ya zo garin musulmi bisa irin wannan amana muke magana muka ce wa in mata in ba kuma ta ba a baya muka ce in an kulla amana lalle ne a amintar da shi ko a kai shi zuwa inda zai amintu ba to a wannan halin wa in mata indana idan ya mutu a wurinmu ya zo mun ba shi amana yana zaune a cikin musulmi sai Allah ya marcikawa to famaluhu fai'un dukiyarsa gaba ɗaya za mai da ita bai mal amma da sharaɗin in lam yakun ma'ahu warisun idan baya tare da magaji ka ga mafhumin magana tun da dama littafin tun a farkon littafin ya ce mana a cikin mafahim yana ainihin kula da mafhumu shar'i ne kawai ba to kaga yanzu a nan ai sharaɗi ne in lam yakun ma'ahu warisun kaga mafhumi ya nuna in kana ma'ahu warisun fa idan yana tare da magaji to yanzu ba za ka yi baitul mal ba za a tattara a ba wa magajin shi kuma magaji a nan ba a tsarin musulunci ba a tsarin addininsa dan ba mamaki a tsarin addinin shi wanda aka ayyana zai gado a addinin musulunci ba magaji bane to ba ruwan mu kawai in dai wannan din a tsarin su shine magajin shi kuma yana tare da shi za a tattara dukiyar shi a ba wannan magajin sharadi na farko kenan kafin a kai baitul mal sannan sharadi na biyu walam yadkhul ala tajhiz bai shigo garin musulmin ala tajhiz a bisa zai yi ainihin harkokin shi ya fita ba kamar ya shigo kasuwanci ne zai dan sayayya in ya gama ainihin hada kayan shi zai fita ya bar gari to ya shigo da wannan yana cikin wannan halin bai dade a garin ba yana kokarin ya har hada ya bar gari sai ya mutu to yanzu a nan ma ba za a kai dukiyar shi baitul mal ba dole za a aika wa ainihin magadan shi ko suna garin su ko baya tare da magadan kaga sharadin biyu ne sharadi na farko ba shi da magaji a garin nan kaga yana da magaji dole magajin shi za ba kuɗin da ya muke bari sharadi na biyu kuma in ma ba shi da magaji a garin nan bai shigo janiyan zai yi wasu ainihin harkoki ya fita ba ya shigo ne da niyan zama dindindin a cikin musulmi don an haɗa biyun nan ya shigo da niyan zama dindindin a cikin musulmi kuma ba shi da magaji tare da shi a wannan garin to yanzu in ya mutu ba za mu aika dukiyar shi garin su a magarin shi ba za a tattara a zuba a baitul mal mun gane wannan aha walam walam yarkul ala tajhiz ba to wali qatilihi dukiyarsa haka ne ba ko ba ka yi rubuta wani wani katilihi in usira sun makutila kudin da ya bari za a ba wa wanda ya kashe shi in usira idan ribato shi aka yi sun makutila sannan aka kashe shi misali ya shigo an ba shi amana yana zaune a cikin musulmi sai ya yi tawaye da ya yi tawaye ya fita kaga ai dole za a bi shi a je a yaƙe shi ko a wannan tawayen da ya fita sai wani ya fita ya je ya kamo shi to dama ka'ida duk kafirin amanan da ya tawaye ya fita a ƙarƙashin ainihin musulunci ɗin to duk wanda ya je kamo shi doka ta nuna cewa wanda ya kamo shi ɗin shi wannan ya zama bawan shi na'am mun gane to a ƙarƙashin wannan maganan in usira idan ribato shi ma'ana wanda ya ribato shi ɗin sai ya kashe shi tunda dama ya jinin shi ya halatta tunda ya yi tawaye ya warware amana ba to yanzu dukiyar shi liqatilihi na wanda ya ribato shi ya kashe shi ɗin ne na'am to a nan ma malamai suka ce ai ba ma'anan ainihin a ce katilihi kawai wa- waliman usi waliman mene Ah, in usira ah, ah, idan ribato shi aka yi to dukiyan shi in koda wanda ya ribato shi bai kashe shi ba tunda mun ce daga ya ribato shi ya zama bawon shi kaga ai yana ribato shi da bawa da abin da ya mallaka ainihin mai gidan shi saboda haka yanzu yana kamo shi ya zama bawon shi dukiyan shi ma ya zama nashi na'am idan ya kashe shi to a nan ne katili zai aiki sai mu ce dukiyan shi din na wanda ya kashe shi idan kuma da ya ribato shi din bayan ya ribato shi ya hau- ya ya tabbata hannun shi sai wani ya zo ya kashe shi to yanzu bayan dukiyan da ya bari diyar sama diyar wannan wanda aka kashe na shi wanda ya ribato shi ne tunda yana ribato shi ya zama bawan shi kamar mutum ne zai kashe ma bawanka kaga ai dole za a yi kiman bawan ya biya ka na'am saboda haka wanda ya kashe shi shi ne ya ribato shi to dukiyar shi nashi ne in ko wanda ya ribato shi din bayan ya ribato shi wani ya zo ya ta da ya kashe shi ya kashe mar bawa sai ya biya bayan wannan dukiyar na'am mun gane na'am shine in usira summa qutila na'am wa illa idan kuwa can ba mun ce in lam yakun ma'ahu warithun wa lam yadkhul ala tajhiz ba to wa illa idan ku ya shigo ne saboda ainihin yayi wasu harkokin shi yayi siyayya ya fita kafin ya gama wannan siyayyan sai Allah ya mata subhanallah ko kuma a'a wani ne ya kashe shi to yanzu anan ursila wannan kuɗin nashi za a aika idan ma wani ne ya kashe shi kaga ai zai biya diya tunda duk wanda ya kashe kafirin amana ko da kuskure ne dole zai biya diyar sa to yanzu gashi ya zo ana zaune bisa amana kuma ba ya zo zama dindindin bane bai dade a gari ba sai wani ya buge shi da mota ya kashe shi da kuskure kaga gashi ya rasu ba tare da ya yi tawaye ba ya bar kuɗi sannan kuma shi kanshi ɗin kashe shi aka yi kisan da ya cancanci a biya diya to yanzu kuɗin da ya bari da diyan da aka karɓa an haɗa biwarisihi sai a aika wa ainihin magajinsu can na'am yaya mun gane wannan na'am
ya ce kawaji atihi kaman ajiyan da ya bayar na'am shi kabirin amanan nan akwai kuɗin shi ajiya a hannun wani amintacce wanda ya amince ya ba shi amana to yanzu wannan kuɗin da ya bayar amana ɗin shi ma idan irin haka ta faru na'am idan ya tattaro ya dawo garin musulmi ne an ba shi amana ana zaune lafiya ba ainihin tawaye ba sai ya rasu to yanzu wannan ajiyar shi ma za a kai fa'i ne za a kai baitul mali ne na'am mun gane sai dai inda ainihin abin da ya sa ma bai hada wadi'atihi da malihi ba malihi ai dukiyar da yake hannun shi ne wadi'a kuma wanda ya bayar amana ne inda ake kilafan wahal shin wa in kutila fi ma'arakati wai wajen inda wadi'arsa din ajiyansa din inda za a ce ainihin za a hada za za a hada ta baitul mal ko da an kashe shi a maraka ne dole ne wannan ajiyar tashi za a aika wa ainihin magadan shi au ko kuma a'a idan a maraka aka kashe shi yayi tawaye ne aka je garin kama shi aka kashe shi to yanzu anan ajiyarsa din fai'un ita ma za ta zama baitul mal ne to shine kaulani aka yi magana da na'am Kauli na farko ya tabbatar da cewa ko da ta waye yayi aka kashe shi wannan ajiyan baya cikin ainihin kuɗin shi abinda za a da kuɗi dole a aika wa magarin shi. Kauli na biyu kuma ya nuna cewa in dai har ta waye yayi aka zo aka yi kirmiki aka kashe shi to har ajiyan ma gaba ɗaya za a zuba a bakin mali shine aka yi kaulani. Mun gane wannan? وكره لغير المالك اشتراء سلئه an karhanta ligairin maliki ga wanda ba mamallakin abu ba ishtira'u sila'ihi siyan kayan mamallakin abin wannan kuma yadda zai faru kasan watilkal ayyamu yudawiwa bainan nas ko wata rana an gwabza yaƙi musulmi su ci kafirai a kwaso ganima wata rana kuma an gwabza sai ga kafirai sun ci musulmi sun kwashi ganima to a irin wannan rashin dace da aka yi an taba zuwa wani yaƙi kafirai sun ci musulmi sun kwashi ganima bayan sun kwashi ganiman kaga za su je su raba ko bayan sun raba sai wani kafiri ya zo ya nemi a bashi amana sai aka bashi amana ya shigo cikin garin musulmi lokacin da aka bashi amana kaga zai tattaro ku a matsayin shi ko to a cikin kayan da ya ɗebo ɗin akwai wani kaya wanda an tabbatar da na wani musulmi ne lokacin da aka yi wannan yakin ne suka ci ganima aka yi rabo ya zama nashi sai ya taho da wannan kayan kaga ba damun kwacewa amana aka bashi mu wannan shi ma ba ta'addanci ba hanyar da ake biya mallaka ne shi ma ya biya mallaka to yanzu a wannan halin da ya zo da kayan garin musulmi sai ya sa wannan abin a kasuwa zai siyar to yanzu makaruhi ne siyan wannan kayan ya gairi maliki ga wanda ba mamallakin abin na asali ba an fi so in za a siyar ɗin me abin ya zo ya sayi abin shi misali ya zo da motan wani ana gani gashi na motan na abdurrahman ne to yanzu kuma gashi ya kai motan burnadila to an fi so wannan abdurrahman ɗin je sai abin shi saboda in wani ya siya kaga akwai matsaloli da yawa za su iya faruwa farko tukuna kamar musulmi ma ya gama daurewa kafirai gindi da cewa duk abin da suka kwata na musulmi ma kamar ya gama zama na duk da ya mallaka sannan kuma shi mai abin ba mamaki ya bi abin shi a zuciya kuma ba lokacin da zai mallaka ya riga ya kauce saboda haka makaruhi ne wanda ba mai abin na asali bai siya mun gane wa kuriha ligairi maliki iskira usila ihi akila il malik mun gane wannan to amma ba ku fahimci zancen ba wai hani ne na dindindin ba wa fatat bihi ai bil bai'i wa fatat bihi yana siyar masa shi kenan ya riga yi wa mai abin fauci motar na wani ne sun ci ganima yanzu gashi an bashi amana ya zo da ita amma ya sa a kasuwa da yadda ake so mai ainihin abin ya zo ya siya amma ga wani musulmi ya zo ya siya yana siya ta yi fauci shi kenan zancen a ce yanzu abin da za a yi a yi kuɗin motar kai ka miyar mar ba za a miyar ba shi kenan ta riga ta wuce shine wafatar bihi wa bihi batihim laha hakanan da kyautansu ma'ana kyautan shi kafirin amana laha ga ainihin mallakin musulmi ɗin wannan abin da suka ci ganima ɗin sai ainihin shi kafirin amanan ya ba wa wani kyauta sawa'un wanda aka ba waɗannan ko musulmi ne ko shi ma kafirin amana ne da ake zaune da shi in ya riga ya ba wa wani kyauta to yanzu mai ainihin abin ya riga ya marfoki dole yau an gane wannan wa bihi bakihim laha wantuzi'a ma suriqa ثم عيد به لبلدنا za a kwace duk abin da dama sace shi aka yi ba ta hanyar yaƙi aka ci ganima ba tun sannan bayan an sace abin ila bihi aka dawo da abin libaladina zuwa garinmu yanzu misali kaburin amana ne da aka bashi amana ana nan ana nan ana nan sai aka yi sata a cikin musulmi da aka yi sace aka sace motan wani musulmi da aka sace motan wannan musulmin ana nan ana nan kuma duda aka ba wani kafirin amana ya shigo sai ya shigo da wannan motan da sace ta aka yi kaga wannan motan ba ganima suka ci ba sace ta dama aka yi a garin nan an ba shi amana kuma gashi ya shigo da motan sata to yanzu wantu zi'a dole za a kwace wannan motan a miyar mai shi mun gane za a kwace wannan motan a miyar mai shi shine masu rika sun ma'i da biyi di baladina bayan an sata an gudu da shi da aka ba da amana sai aka shigo da wannan abin da aka sata to za a kwace a ba wa mai shi to amma yanzu a nan wajen kwacewa ɗin sai mun bincika waye sata idan shi wanda ya shigo da shi ba shi ya yi satan ba shi ma ko siya ya yi ko kyauta aka bashi to yanzu za a kwace a ba wa mai abin abin shi shi kuma shi kenan a rabu da shi in kuma an tabbatar da shi ne ya sata ya gudu da an taɓa bashi amana ana zaune da shi lafiya ya saci mota ya gudu kaga wannan satan da ya gudu ya warware amana ko ana nan ana nan kuma duk wata rana da ya sake zuwa ya nemi amana kuma aka kulla sai ya shigo da wannan motar dama kuma shi akwai shaidu wanda suna gani lokacin da ya sata to yanzu ya shigo an bashi amana wannan amanar da aka bashi din ta kullu tana nan amma ba za ta kiyaye wannan satan da ya bi sai an yanke mara hannu za a kwace mota ba wa mai shi a ji a datse mar hannu sai a zo a ci gaba da amana kuma a ga abin da Allah zai gaba aha aha shi ne yake wani fiziya masu rika sun ma'ida bihi li baladina ko alal azari a bisa magana mafi bayyana la ahrarun muslimuna yace amma fa ba za a kwace 'ya'ya musulmi qadimu bihim da suka zo da su a matsayin bayi ba ka san dama yaki haka yake su ma in mun kama nasu ko sarkin garin su ne zamu zuwa shi a cikin bayi abokan da shi haka su ma sun kama namu za su bautar to yau an ji an gwabza yaki sun kama ainihin 'ya'ya musulmi a hannunsu sun raba ganima sun zama bayi to ana nan ana nan sai ya zo ya nemi amana aka kulla amana da shi da ya shigo sai ya shigo da bayin shi wa'annan bayin gashi nan mun sani malam audu ne da malam umar da malam wani da malam wani musulmi ne ƴaƴa ne amma kuma shi ya shigo da su a matsayin bayinsa ne to yanzu ba za a kwata ba dole a yi hakuri a bai tunda ai amana aka bashi mu wa'annan ba ta'addanci ba hanyar da ake biya mallaka ne shi ma ya mallaka saboda haka a wannan amma wannan fatuwan abdurrahman bin qasim ya ce dole a bari tun da amana aka kulla amma imam malik da wasu mabiyan imam malik ya ce ba zai yiwu a bar musulmi a ƙarƙashin kafiri ba dole ne za a tilasta mar ya cire su a ƙarƙashin mulkin shi ma ya siyar ko ya bayar ko ma ya ade dole sai an kwace su a ƙarƙashin mallakan shi duk da dai ba za a kwace kwacewa na ainihin tilasti ba amma dole za a yi kiman su a bashi a karɓe su ba za a bar su a ƙarƙashin kafiri ba.
Kuma ba za su wani namu ba kenan.
Ba za su yi ba?
Kuma ba za su yarda da nasu nasu ba kenan.
Kamar ya.
Kuma an kama mutane.
an kama hanzon ba zai tafi tafi Wai musulmi ne ba kafiri aka bashi amana ya shigo da musulmin da su suka kama suke bautarwa su ma yanzu sun kama musulmi ba bautarwa za su yi ba kamar yanzu mu mu- in mun kama nasu za mu bautar to shi ya zo a matsayin bayi ne ai amma mu kuma a matsayin su muna ganin su ƴaƴa ne kuma musulmi ga malam Audu ga gidan shi ma malam Umar ma ga dan unguwa kaza ne ƴaƴa ne musulmi ne mu a wajen mu kenan amma shi kuma lokacin da aka yaki ai sun kama a matsayin fursunoni yaki ne sun kama a matsayin bayi ne to wai yanzu tunda amana aka bashi ya shigo da wa'annan bayin wanda mun sani musulmi ne ƴaƴa ne za mu bar su abdurrahman ɗan kasu ya ce ba za a kwata ba ai amana aka kulla da shi dole a bar su haka kuma ya ce ma in akwai mata ma bayinsa ne zai iya sadaka da su gashi an sani ba matar malam wani ya ce tsoron malam wani ya za yi ai sai riga sun kama duka na ana gani ga yanan matar malam umari ne wani jacob yana saduwa da ita to amma a batun imam malik ya ce in dai sun shigo bisa amana din ba za a bar musulmi a ƙarƙashin su ba dole za a kwaci shine la ahrarul muslimuna qadimu bi
matsalan ya shigo da bayin ka arna ne eh arna arna ne bayin na shi eh shigo da su eh bayan sun shigo kuma sai suka musulunta eh wato imam malik zai iya eh dama ai mu yanzu ko a fiqihu ma ko a fiqihu ma in fiqihu da muke karanta na malikiya duk lokacin da musulmi ya zama yana mallake da kafiri bawa to za a tilasta mar ya cire shi a mulkin sa saboda haka yana musulunta ya fi karfin yayi bauta a karkashin kafiri kwarai aha shine yace wa malaka bi islami gairal hurril muslimi ku fahimci gurin nan gaban ne yana da matsala da na baya kaga in ba ku manta ba baya muna maganan kafirin amana ne ba musulunta yayi ba ya shigo ne a bashi amana sai ya ce har ƴaƴa musulmi ba za a kwace a hannun shi ba za a bar su ba to amma yau kuma ba wai amana ya ne ba musulunta yayi ya shigo zai zauna a garin musulmi to yanzu duk abin da ya mallaka na dukiyar musulmi da kayan musulmi da waye gaba ɗaya ya mallaka amma gaira me gairal gurril musulmi banda ɗa musulmi da muka sani wanda suka kama suka bautar wannan kuma bayan an ci musulmi da yaƙi sun kama jama'a musulmi sun je sun bautar sun raba a tsakaninsu sai ga wani bawan Allah an ba shi bayi rabon shi a yaƙi ganima da suka ci wa'annan din ƴaƴa ne musulmi a cikin musulmi suka kama sai aka bashi a matsayin bayin shi sai kuma Allah ya sa mar imani ya zo ya musulunta ku fahimci zancen wancan shi amana ya nema aka bashi wannan shi kuma ya zo ya musulunta ne to yanzu da ya zo ya musulunta nan dukkan kayan da ya zo da shi na musulmi motan wani ne abu kaza na wani ne wannan kujerar ma na wani wannan duk ya mallaka amma banda ɗa musulmi mun sani wannan gashi nan malam shehu musulmi ne ɗan gari ne bai taɓa yin bauta ba dalilin wannan yakin ne ya bauta kuma yau ga wanda aka ba wa shi ɗin ya zo ya musulunta to ko wannan ba zai iya bautar da shi ba dole ya kure ba shi kaga bambanci da wancan wancan amana aka kulla za a barbar amma wannan tunda musulunta yayi dokan musulunci zai hau kan shi dole zai cire wannan ɗa musulmi ɗin a ƙarƙashin ikon shi shine wa malaka bi islami gairar hurmil musulmi mun fahimci wannan to wa kudiye ummul walad to daga nan ku kula akwai abin da falsafa zai aiki kage yanzu a nan mun ce ya mallaki duk wanda ba da musulmi ba kaga mafhumin maganar shine idan ya zo da wanda yake ainihin dama bawa ne dama a cikin musulmin ma bawa ne sai suka ci ganima sai wannan bawan kuma biyu sai ya zo a raban shi a matsayin bawa sai ya shigo da shi garin musulmi ya musulunta to wannan zai mallaki abin shi tunda dama bawa ne ba da bane ko ko kuma a ba bawa bane amma dama ba musulmi bane kuma yanzu ma da ya shigo da shin ba musulunta yayi ba nan ma zai mallaki abin shi amma da ne musulmi dalilin wannan kamawan ne suka zo ya zama bawa yau kuma ya zo ya musulunta to wannan dole zai sallame shi to akwai wasu dangi na bayi ko kuma wasu nau'i na bayi wanda gashi a yanzu bawa ne amma ya tinkari yanci akwai mudabbari akwai mukatabi akwai mutaqul ajali akwai ummul walad wayannan kaga ji bayi ne a yanzu din bayi ne amma nan gaba suna tinkarin yanci ummul walad duk lokacin da ainihin mai gidanta ya mutu ƴaƴansu bawa mudabbari duk lokacin da mai gidan shi ya mutu ya yantu mutabul ajali duk lokacin da ajali ya zo ya yantu mukatabi duk lokacin da ya gama biyan kataba ya yantu haka ne ba to yanzu kuma mun ce duk wanda ya zama ɗa musulmi to dole ya cire a cikin ikonsa to shine anan ya ce wa fudiyat ummul waladi yauwa misali mutum ne yake da baiwa sai yake sadaka da ita yake saduwa da ita kasan ya halatta illa ala zuwajin aw ma malakat aymanuhum ba to yanzu wannan sadakan da yake yi da ita in dai ta samu ciki da shi in dai ta samu ciki aka tabbatar da ta samu ciki to wannan matar ta zama ummul wadad a wajen wannan mutumin ma'anan ummul wadad shine bata yantu ba amma ta fi karfin cikakken bauta kawai yanzu tana jiran daga ran da mai gidan ya mutu yana mutuwa shi kenan ta shi ne umul walad ba to yau umul walad ne na musulmi da aka zo yaƙi kafirai suka kama ta a matsayi a cikin fursunonin yaƙi da suka je suka raba ta a matsayin ganima da aka raba ta a ganima sai shi wanda ta zo a raban shi ɗin sai ya zo ya musulunta a garin musulmi yana zuwa da ya musulunta sai muka ce ya fa zo da maryam maryam eh ai maryam umul waladan wane ne to yanzu ya za a yi sai mu ce fudiyat dole za a fanshe ta za a sa wannan wanin wannan umul waladan ka ce saboda haka dole a yi kuɗinta ka fansa ta koma ta ci gaba da zamanta na umul walad in ka mutu ta yanzu wannan hukuncin umul walad ake shine wa fudiyat umul walad wannan inda take raye mai gina yake raye kenan wannan kaga umul walad kenan ba to wa utiqal mudabbaru min sulusi sayyidihi idan kuma mudabbari ne ya zo ya musulunta ya zo da bawa sai muka ce ai wannan asalin shi bawan wane ne musulmi wanda ya mudabbarantar da shi yace in ya mutu ya in shi ko dama ka'idan tadbiri idan wanda ya yi mudabbaranci in ya mutu sai in sulusin dukiyan shi zai iya ɗaukan wannan yancin bawan sannan za a yanta ba to yanzu gashi wannan da ya zo musulunta ya zo da mudabbari na malam audu sai mu duba mu gani daga nan in malam aulun bai mutu ba ai har yanzu bawa ne ku fahimci zancen da yake muku akwai falsafa a cikin zancen nan in wannan mai gidan bai mutu ai har yanzu bawa ne to kuma mun ce in ya zo wanda za a cire hannun shi shine da musulmi to to yanzu gashi ya zo a matsayin bawon wani amma mu dabbari sai mu ce to daga yanzu zuwa kan mai gidan ya mutu ai yana nan a bawa wannan wanda ya zo ya musulunta zai rike shi a matsayin bawa ana tafiya ana tafiya ana tafiya daga ran da Allah yau mai gida cikawa sai mu ce to a auna abin da mai gida ya bari gaba ɗaya tare da wannan bawan in an hada in bawan zai ɗauki sulusi sai mu ce bawa ya in kaga daga lokacin da mai gida ya mutu kuma sul bawan nan sulusi ya ɗauke shi kaga ya zama hurun musulmin yana zama hurun musulmin da mun ce shi wannan ba zai bautar da hurun musulmin ba sai a tattara bar shi mun gane wannan wannan hukuncin mudabbari kenan a umul walada da giyazo za a yi kima ya biya mudabbari ko ba da giyazo ba in mai gidan bai mutu sai an jira ya mutu to mutaqul ajali fa yace wa mutaqul li ajalin wanda aka yanta shi zuwa ajali kuma idan kafiri da ya zo a raban shi sai bayan ya mallaka ya zo musulunta yana musulunta muka ce wannan ai tambayi ne tambayi ku ai dama ba mala abakar ne ya ce yan ramadan ya zo ya yantu kuma ga shi yanzu ya zo da shi sai mu ce to dama ai ramadan aka ce ko eh to yanzu ka rike shi ka bautar da shi zuwa ramadan din amma ramadan yana shigowa ya zama hurun muslimun ya yantu dole ka sallame shi wannan hukuncin mu ta kulli ajalin kenan eh ba abin da za ba shi a bawa ma wanda ya zai gashi nan ma yace me wala yutaba'un ba za a bi su da kan tsitsi ba za a bashi ba dama kawai in an lura wannan bawan yaya ai bai samu yanci ba sai zuwa lokaci ka za mu ce to bautar da shi zuwa lokacin ai in ka lura ma da a ce gurrun musulmin ne ai bai da wannan chance din ma yana zuwa za a yanta shi saboda haka ba za a bi su da komai ba wannan ba zai yi ma ya sayar da shi ba a ga za a iya siyar ai zai siyar ma ya zama bawan ke ne cikin su shine wala yutaba'una bi shay'in na ma'ana huna ya ne maza wuce kan mutaffiru musulun sayyidi eh eh aha sulus sayidi idan sulusin sayidi ba zai iya ɗauka ba to za a ainihin yanta iya gwargwadon abin da sulusin sayidin zai iya ɗauka za a bautar da sauran da shi wanda ainihin ya zo da shi yanzu misali shi bawan da shi wannan kafirin amana ɗin ko kuma wanda ainihin musulunci ya zo da shi ai mun ce in hurrin musulun ne ba zai bautar da shi ba amma idan bawa ne zai bautar da shi na'am
da ya zo da shi mai gidan ya mutu sai muka ce shi mai gidan kan nawa ya bari a duniya sai aka ce ya bar dubu ashirin ya bar dubu ashirin ko kuma mu ce ya bar dubu arba'in shi kuma ba wannan kiman shi nawa ne sai aka ce kiman shi dubu ashirin kaga yanzu wannan bawan kiman shi dubu ashirin mai gidan ya bar dubu arba'in in an kasa gida uku dubu ashirin ya dauki sulusi
a ba bawa Eh? A yanzu bawan ai sulusi ya ɗauke shi, yanzu tun da sulusi ya ɗauke shi, ai ko ba riba to shi ake ba mai gidan yana mutuwa ya intu ai. Tunda ya intu yanzu shi kenan kawai mai gidan yana mutuwa za mu ce bawa ya intu. To amma da a ce, da aka yi iman kuɗin bawan sai ya kai dubu ashirin. Abin da mai gidan ya bari kuma gaba ɗaya dubu ashirin ne. Kaga sulusi ba zai ɗauki kiman bawan ba. sulusi zai ɗauki rabin kima ne to yanzu wannan bawan za mu ce mu ta kulbabi kenan za a yanta sashin inda sulusi ya ɗauka sashin inda sulusi bai ɗauka kuma za a bautar da shi ga shi wannan mutumin da ya zo da shi mun gane yanzu yanda yanzu kaga mu ta kulbabi ne sashin bauta zai mallaka sashin yanci kuma wannan bawan ya yanzu sai ya zama mu ta kulbabi kenan mafhum aha shine yace me wala khiyara lil warisi kuma nan fa babu zabi ga magaji lokacin da aka ce bangaren da ainihin bai yantun ba za a bautar da shi ga shi wancan wanda ainihin ya zo da shi ya musulunta ba za a ce wai magajin in yana so ya miyar wannan mutumin kuɗi shi ya mallaki wannan bangaren bautan babu wannan zabin kawai daga sulusi ba zai ɗauka ba iya abin da sulusi ya gaza din za a bautar da shi ga shi wannan wanda ya zo ya musulunta da shi aha wa hudda zani wannan fadi yana faɗa mana dokokin zuwa jihadi ne wa hudda zani ana yin haji da- ga mazinaci wayanda suka je ainihin jihadi ne bayan an kamo fursunonin yakin kafin a tattaro su sai aka kama wani yayi zina da wata wata wanda ya zina da ita din ko an riga an ciwo ganima ne ko kan a ciwo ganima ne a matsayin shi na musulmi an kama shi yayi zina to za a bar haji ba ruwanmu da cewa ai wallahi ban shi da gida ta wajen watanni kuma ya fita ne saboda jihadin ɗaukar kalmar Allah wannan duk ba zai sa a bar shi yayi zina ba za a masa za a masa ainihin haji wasarikun hakanan za a yi haji ga wanda ya sata amma wanda ya sata din in hizal maganamu idan an riga an yawo jin ganima an ci kafirai da yaƙi an tattaro ganima an ce wannan stone a nan za a tara ganiman gaba ɗaya bayan an zo an tara ganiman sai wani daga cikin musulmi dakarun da suka ji yakin fa sai ya kewayo ya zo ya sata aka kama shi to yanzu a nan za a yanke mara kaga mafhumin magana yake in hizal magna idan ba a riga an yawuzi ba ana kokarin ɗiban ganima ne da ya kwashi wani ganima sai ya je ɓoye to yanzu wannan ya zama gulul kenan inda ya zama gulul kaga kawai yayi haɗinci za a ladabtar da shi a kwace amma ba za a yanke ba hannu ba sannan a nan ma a wannan kaulin akwai malaman da suka tafi akan cewa kan a yanke mar hannu sai idan an auna an ga a matsayin shi na mayaki ya cancanci a yi rabon ganima da shi in ya cancanta sai a ce abin da ya sata ɗin ya wuce ainihin rabon shi a cikin dukiyar da rubu dinar in ya wuce ya yi sata hakika za a yanke mar hannu amma abin da ya satan da ya yi hakuri ma an zo rabon ganima din zai fita a rabon shi sai a ce mutum ne ya zo ya ɗauki rabon shi kafin a raba kawai sai dai a kwace a ɗan bubuge shi a ce ba fara rabo kai hakuri ka za su yi shi yawwa sai in ya saci sama da rabon shi kaga nan har malamai suke kiyasi da ainihin barayin ne ake cewa barayin bayro ko yawa masu masu fashi da mukami barayin bayro wanda ko kuma ba dukiyan gani ba ba dukiyan baitulmal bane wanda yayi sata a dukiyan baitulmal yaya malamai suka ce ito wannan ya zama haƙinci ko suka ce a'a abin da ya sata ɗin za a duba a gani ba dukiyar ƙasa ba ce yana da haƙi a ciki yana da haƙi ko mu auna mu gani kaddara in an tashi rabo muna da a ƙasar Najeriya misali mutum miliyan biyu mutum miliyan nawa miliyan ɗari biyu ko sai mu ce dukiyar nan ta ƙasa da za a kasa ta a mutum miliyan ɗari biyu ɗin nan abin da ya sata yaya idan an cire iya rabon shi a ciki sauran ya kai rubu dinari ya kai a ci a ji an kimar ko ya yi sata amma irin dan karamin barawo ne na abin da ya sa kuɗaɗen da za a zo rabo ma bai kai rabon shi ba kawai za a ce wannan kawai ya abin nan sai dai a kwata a ce ba ta shi rabo ba a bar shi amma ba za a yanke mai hannu ba to duk akwai wayannan maganganun in ka bi a littattafai za a aha kace me wa wuqifatil ardu kum tsayanan ne tsayanan alhamdulillah Thank you.